أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar ukudatan min lisani yafqahu qawli amma ba da yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin talata daidai da goma sha hudu ga watan zulqida watan sha ɗaya a musulunci yau hijira na da shekara 1443 14 dai ga watan 6 miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usunna unguwan fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan masallaci a wannan yini kuma a daidai wannan lokaci idan masu bibiyar ba su manta ba muna cikin suratul anfal sura mai namba ta takwas idan ka faro kirgin surorin alkurai daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu a cikin surtul anfal karshen aya mai namba ta takwas yau za mu tashi aya mai namba ta tara a cikin surar insha Allah wannan kuma shine darasinmu na uku a cikin suratul anfal Allah rama bismillah istastagi suna rabbakum istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين نعم الله تعالى yake cewa muna nan dai kadiya ta cikin yakin badar kamar yadda surar dama ta zo da bayanai game da abin da ya faru a badar a wancan mako mun ji yadda Allah ta'ala yake faɗa cewa shi Allah shine gaske abinda ba Allah ba shine batsi kuma Allah ta'ala ya tabbatar da gaskiya ko da mujrimai da kafirai ba sa so sai Allah ya ci gaba da cewa istasagi suna rabbaku malaman fassara suna cewa duk inda is ta zo a Qur'ani ana kaddara mata wazkur a bayanta wazkur istastagi suna rabbaku ka tunatar da al'ummar ka yayin da kuke neman tanyo da agaji daga Allah yini al-istighasa a nemi taimako lokacin musiba lokacin tashin hankali shine al-istighasa ya sha babban da al-isti'ana al-isti'ana neman taimako a kowane lokaci an fahimta amma kalmar istighasa iya nuna neman taimako a lokacin da ake cikin tsanani a lokacin da aka fada cikin mushakka aka fada cikin wahala to a lokacin sun daga hannu sun roƙi Allah domin sun kasance a cikin tsanani da kuma firgiri tashi hankali fassajaba lakum sai Allah ta'ala ce sai na amsa muku anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin ni ne alƙawarin zan daɗe ku da mala'iku guda dubu da za su sauko daga sama murdifin ay muttabi'ina ba'dhum asaru ba'd wa ansu suna bin wa ansu shine murdifin an karanta kuma da murdifina wanda suna raka musulmai suna raka sahabbai suna bin bayan sahabbai suna raka su shine murdifin kamar yadda wasu qurra suka karanta murdifin kuma suna sauka ba'dhum fawqa ba'd ko ba'dhum ala nuzuli ba'd akwai hadisi da Imam Tirmidhi ya fito da shi daga Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa nazarar nabiya sallallahu alaihi wasallam ilal mushrikin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli mushrikai a lokacin da za a hadu a badar wa hum alf mala'iku abwan mushrikai sun kai su dubu da wani abu wa ashabahu 300 wa bitu 10 rajulan sahabban mazan Allah sallallahu alaihi wasallam su 300 ne da 10 kadan fasaqabalan nabiya sallallahu alaihi wasallam alqibla umar ɗan katsabi ta sai mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fuskanci alƙibla sun mamada ya daihi sannan ya ɗaga hannayensa waja'ala ya hatifu bi rabbihi ya kasance iya nacin addu'a nan ga ubangijinsa iya cewa Allahumma anjizli ma wa'atani ya Allah ka zartar mini abin da kamun alkawari a fagen yakin badar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga dandazon kafirai ya ga kuma sahabbai da shi su yan kaɗan ne sai yake kamun kafa a gun Allah Allahumma anjizli ma wa'atani ya Allah ka zartar min abin da kamin alkawari Allahumma in tuhlik hadhihi al-asaba ya Allah idan aka halakar da wannan rundunar min ahlil islam daga waɗannan masu bin musuluncin a yanzu la ta'budu fil ardi to ba wa an so da za su bauta ma bayan ƙasa domin iyaka musulman kenan suka fito kwai da ƙwarƙwata fa ma zala ya hatifu bi rabbi umar dan katsab ya ce manzon Allah bai gushe ba iya nacin roƙo nan ga ubangijinsa madaidaihi ya daga hannayensa mustaqbilil qibla iya fuskantar alqibla hatta sakaɗa rida'uhu har sai da mayafin manzan Allah ya sako da kafadarsa amin kibaihi daga kafadunsa mayafin ya sako ya daga hannu iya ta roƙon Allah fatahu ababakarin radiyallahu an sai ga sai na abakar ya zo gare shi fa akaza rida'ahu fa alqahu ala mirkibai sai ya tattaro mayafinsa da ya faɗi sai ya lankaya masa kafadunsa an gane ko sun maltazamahu min wara'ihi sannan sai na abakar ya lazumci manzan Allah a baya sai yake bin sa a baya a baya fakal ya ce ya nabi Allah sai na abakar ya ce ya annabin Allah kafaka munashadatu rabbik ganawar da kake da ubangijin ta isa haka ubangijin ka yaji ubangijin ka yaji roƙon da kake masa fa innahu sayjuzika ma wa'atak haƙiƙa Allah zai zartar ma abin da ya ma alƙawari an fahimta fa anzalallahu hadhihi alaya sai Allah ta'ala ya sauka da wannan aya ma'ana an je fagen badar kafin a fara gwabza yaki manzon Allah ya ga dandauzan kafirai da makaman su da yawan su ya duba ɗaya bangaren ya ga yawan su su musulmai manzon Allah da sahabbai sun linka su uku da wani abu to sai manzon Allah ya tsaya yake roƙon Allah yace Allah zartar min abin da kamin alƙawari ya Allah idan aka halakar da waɗannan bayinaka to za a waye gari a rasa masu mabauta a bayan ƙasa manzan Allah ya dinga yi wa Allah fadanci iya roƙonsa har mayafinsa ya faɗo da kafaɗunsa sai na abakar ya zo ya same shi ya ɗau mayafin ya mayar masa kafaɗunsa yake cewa ya nabi Allah ya manzan Allah ubangijinka ya ji roƙonka ko sai na abakar ya lazimci manzan Allah yake biyansa a baya a baya ashe hatta annabawa suna buƙatar tallafi da taimako wajen da'awa suna buƙatar goyon baya suna buƙatar tsayawa da mataimaka a kowane ɓangare ga sai na abubakar radiyallahu anhu ya zo ya karfafi manzon Allah ya tsaya a bayansa ya lallahi kuma ya ce Allah ya ji kuma Allah zai zartar ma da alƙawarin sai na abubakar iya rufe bakinsa sai Allah ta'ala ya saba da wannan aya yace iz tastagisuna rabbakum ku tuna lokacin da kuke neman tanyo da agaji daga ubangiji fasta jabalakum fadin fa'ul mufaji a suke cewa ana addu'an sai Allah ya karba ba tare da jan lokaci ba anni mumiddukum bi alfin minal mala'ika Allah ya ce zan dade ku almadu shine al'idala zan kare ku zan dade ku bi alfin minal mala'ika da mala'iku guda dubu za su sauko wa'ansu suna bibiyar wa'ansu saukar wa'ansu sai wa'ansu sauka ba tare da yankewa ba ba tare da bata lokaci ba an fahimta akwai ruwaya a cikin littafin imam al-bagawi yake cewa mala'ika jibril radiyallahu anhu ya sako shi kadai iya jagorantar mala'iku 500 da mala'ika mika'il shi ma ya sako iya jagorantar mala'iku guda 500 kamar yadda Allah ya alƙawarin mala'ikun dubun sun sauka a nan badar kuma sun sa fararen kaya kuma sun naɗa farin rawani a kansu kuma sun shiga gaban sahabbai su ne a gaba domin a nuna cewa jarimai duk inda jarim yake shi ne a gaba an fahimta mala'iku suka yi wa sahabbai jagaba kenan a sai jagaba ana so a sawa mai kwari kenan ko yawa ana so a sawa mai lafiya ana so a sawa mai ƙarfin jiki wanda zai iya jan gaban da gaske ina ba ta kun gane fassa jabalakum sai allah ta'ala ya ce sai na amsa muku anni mumiddukum bi alfin minal mala'ikati murdifin Allah ya daɗi manzan Allah da sahabai da su mala'iku guda dubu wanda wa'ansu suna sauka wa'ansu suna biyu bayansu wal istigasa ɗalabul gausu abinda ake nufi da istigasa shine neman agaji da tanyo wa huwal igasa ala rafa'i shidda shine neman tallafin Allah da taimako wajen ɗauke wata musiba wal mushakka da takura walamma kanu yawma izin yayin da manzon Allah da sahabbai suka kasance a wannan yini na Badar fi shidda a cikin tsanani da wahala wada'u bi talabin nasr alal adu suka nemi Allah ta'ala ya taimake su akan makiyansu akan waɗannan makiya na addinin Allah wal kawi kana du'a'uhum istigasa to a lokacin addu'a su sai su zamto istigasa din ina fata an fahimci wannan a abinda yake nufi da gausu to shi ne wanda za a kiraye shi a yayin bala'i a lokacin da ɗan adam ya fada cikin halaka ana ganewa ko a lokacin da misali kan mota ya kwace jeji ko kan mashin ko wani abin hawa ko wuta ko wani abu dai wanda ana ganin rai zai iya salwanta to a lokacin ba wanda za a kira in ba Allah ba duk wanda ka kira agun ba Allah ba ka yi shirka hatta manzan Allah ba za a kira shi agun ba Allah ta'ala yana faɗa mana cewa amman yujibul mutarra iza da'ahu أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض Mm.
أإله مع الله قليلا ما تذكرون Allah ta'ala ke ce amman yujibul mutarra iza da'ahu wane ne yake amsa kiran wanda ya shiga cikin bala'i ya shiga cikin tashin hankali iza da'ahu a lokacin da ya kira Allah din wanda ya fada cikin halaka ko halaka ta doso shi gadan gadan wa zai kira ya amsa masa a lokacin an fahimta shi ne amman yi jibul mutarra iza da ahu wa yake shifu su'a wane ne yake yayi damuwa ne ne idan damuwa ta kama mutum ɗaya ta kama mutanen gida gaba ɗaya ta kama unguwa ko gari ko ƙasa ko ta kama wata jama'a da wa yake yayi damuwa ne wa yake shifu su'a wa yaji alakum kula fa'al ard wane ne ya sanya wa kalifofinsa a bayan ƙasa sai Allah ya ce a ilahu ma Allah akwai wani allan da zaka gwama shi da Allah cikin wani ayyuka babu Allah shine ke kai agaji da tanyo yayin bala'i kuma Allah ta'ala shine yake amsa kiran wanda ya kira shi a lokacin da halaka ta doso shi kuma Allah shine yake yayi damuwa da bakin ciki kuma Allah shine yake ya sanya ku kalifofinsa a bayan kasa duk wani wanda ka hada shi da Allah anan ka zama mushriki a ilahun ma Allah akwai wani allan tare da Allah a irin wannan aikin babu amsar shi ne babu kalilan mata zakaru sai Allah ke cewa kaɗan ne suke wa'azantuwa a sai yau in kaji wani zai faɗi ya ce shehu ɗan fodiyo ko ya ce gausi ko ya ce wane ne ko ya ce kaza to ake iya cikin mafi yawan da ba sa wa'azantuwar kalilan mata zakaru duk abin da ya doso ma na musiba da tashin hankali Allah yake kira mu Allah ake kira wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune da ummi ummi na Aisha radiyallahu anha a daki sai fitila ta mutu irin a cabalbal din nan sai manzon Allah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu na Allah ne kuma ga Allah zamu koma sai na Aisha take cewa ya rasul yanzu mutuwar fitilar ma dan fitila ta mutu kuma sai kai istirja'i sai ke ce ai kullama yasu'ul mu'min fa huwa musiba duk abin da zai bata wa mumini rai ya sa mai damuwa musiba ce kuma ba wanda yake kai karan musiba gunsa sai Allah an fahimci nan da kyau ko saboda ka duk wani wanda zai fadi ko wani abu ya doso shi ko tsorata to a lokacin Allah zai kira ba kowa ba wannan shine istigasa wannan ya tabbata abada lokacin da manzon Allah da sahabbai suka dandazon kafirai kamar ba za su ci nasara gare su ba sun fi su yawa da makamai a lokacin sai suka ce ma Allah ya taimake su ba su ce manzan Allah taimake mu ba domin aikin ba na manzan Allah ba ne abu shi manzan Allah wakilin Allah ne a bayan ƙasa dole saƙon Allah daga bakinsa zai zo amma kawo tanyo da agaji da murkushe abokan gaba Allah ne yake yi an fahimci wannan to sai malik ke cewa fassa jabalakum a nan take sai Allah ya amsa ai wa'adakum bil istighasa sai Allah ya muku alƙawarin kawo tanyo da agaji sai Allah ya ce annimu midukum bi alfin minal mala'ika ni zan dade ku na karfafe ku da mala'iku guda dubu huwal kalamul mustajabu bihi wannan magana ce ta wanda ya amsa addu'a ne shine Allah yace zan karfafe ku na dade ku da mala'iku guda dubu waliza qaddarahu fi al-kashaf a cikin littafin al-kashaf na zamakshari Allah ta'ala ya masa rahama sai ya kaddara akwai ba'un fastajaba lakum bi anni an gane ko mumiddukum bi alfi min al-mala'ikati murdifin a tafsirin imamu imamu zamakshari ya kawo wannan sai ya kara abin da ba ma'ana ba din tana nufin kamar Allah ne yi magana ni zan dade ku da mala'iku guda dubu na ƙara muku yawa sannan kuma hakan ya zama taimako da gari ku a wal'idad bi'i'ita wal'imdad wal'imdad al'imdad ɗin da Allah ce mu mai dukun shi ne ita yi ne bayarwa ko kyauta almadadu wa huwa ziyada yi ne ƙari dama akwai sahabban 300 da wani abu sai Allah ya da irin dinar musulmai da mala'iku guda dubu ai shi ne a ziyada min shekin nafi'a shi ne ƙari cikin wani abu mai amfani shi ne almadad murdafin idan kai wa dalun fataha min al'irdaf wa huwa al'ittiba ardafa allahu al-musulmin sai Allah ya bibi sahabbai da mala'iku suna bin bayansu murdafin kenan bil fatati ala dal idan ka ce murdafin bil kasrati tahta dal ay mutatabi'ina ba'dhum asrba' su mala'ikun suna sauka wa'ansu su sauka wa'ansu su biyu baya to wannan shine alƙawarin da Allah yi wa manzon Allah kuma ya cika masa a lokacin da manzon Allah ya ga mala'ikun suna sauka suna sauka sai ya ce ya Ababakar Ababakar zo ga alƙawarin ubangiji ka ya cika a lokacin Allah ya nuna wa manzon Allah saukar mala'iku suna sauka suna sauka da fararen kaya da rauna a kansu sai manzon Allah ke ce Abubakar ga alƙawarin ubangijinka da ya ce fassa jaba da kuma gashi ya zo yanzu nan ga mala'iku suna sauka daga sama an fahimta wannan duk sun faru ne a yakin badar aya ta gamala وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله
Allah ya ce wa ma ja'alahu Allah ai wa ma ja'alahu Allah ai al-imdad wannan dadi da Allah ya muku da mala'iku da Allah ya karfafe ku ku rundunar musulmi masu rauni sai Allah ya kare ku da mala'iku guda dubu to wannan abin da Allah ya sanya ba komai bane illa bushra face hakan ya zama to albishir kafin mala'ikun su sauko sai da Allah ya fadi yawan su ya ce zan karfafe ku na ƙara muku yawa da mala'iku guda dubu wannan bushira ne sassan inna Allah la yakulful mi'ad amma da Allah ya ce zan taimake ku Allah ya shiru taimakon zai zo to amma Allah ya faɗi taimakon kuma ya faɗi nau'in taimakon kuma ya faɗi da mai zai taimake su wanda ya zama albishir gare su ya zama abin da ya sa musu ƙwarin gwiwa ya zama abin da za su yi gaba gaba dai gwiwarsu ba za ta yi sanyi ba to shi ne malai ce cewa wa ma ja'alahullahu illa bushra wannan daɗi da Allah ya ce zai muku na mala'iku guda dubu bai zamto kowai ba illa bushra face albishir wali tatma inna bihi qulubukum kuma hakan zai sa zuciyarku ta samu nutsuwa an fahimta ai mala'iku a ai ai sahabbai sun fi kowa gaskata Allah da manzon Allah da Allah ya ce zai yi kuma ya faɗi abin da zai yi ai zuciyarsu za ta samu nutsuwa an fahimta sun tabbatar da mala'ika guda ɗaya ma duniya ba ta ishe shi aiki ba an ce mala'ika jibril radiyallahu an ko mala'ika jibril a salawatullahi wasalamu alai ana ganewa an ce iya da fuka-fukai guda 600 haka hadisi ya tabbatar an ce da zai buɗe fuka-fukansa yadda allah ya halicce shi ba in ya buɗe ɗaya ma a cikin 600 a duniya ba inda zai sauka a duniya ta masa kanan an fahimta duk zuwan da mala'ika zai wajen manzan Allah a surar ɗan adam yake zuwa ba zai zo a surar da Allah ya halice domin duniya ta masa kanan manzan Allah ya faɗa sahabai wannan kuma sun gamsu da wannan kuma Allah ya ce mala'iku ba ɗaya ba ba biyu ba har guda dubu za su sauka kaga ai zuciya za su samu nutsuwa yi wali tatma inna bihi qulubukum za su samu nutsuwa cikin zukatansu sun tabbatar da yakin su ne masu nasara sun tabbatar da yakin tunda Allah ya sako mala'iku to duk yanda za a yi su ne masu galaba ala inna hizballahi mul ghalibun inna hizballahi mul muflihun rundunar Allah su ne masu cin nasara rundunar Allah kuma su ne masu cin galaba to sai Allah ta'ala yake cewa illa bushira walitatma inna bihi qulubukum waman nasru illa min indillah Allah ya ce amma duk daga mala'ikun nan kuna gani suna sauka to amma nasarar daga Allah take an bayyanta nasarar daga Allah take ba daga mala'ikun bane wannan kuma ya biyo asali tun lokacin annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da aka hada wuta za a kone shi a ciki kamar yadda Qur'ani ba mu labari can baya sai ainihin mala'ika jibril bayan an sashi a majarjawa an harba annabi ibrahim alaihissalam kafin ya fada inda wutar take sai ya ce na zo na taimake ka idan kana so zan sa mala'ikan da yake kula da iska ya zo da iska ta kaɗe wutar gaba ɗaya kafin ka fada iska ta ebe wutar duka babu sai ce allah ne ya turo ka sai ce a'a ni zan taimake ka ba na so rike taimakon ka mala'ikan da ke kula da ruwa shi ma ya zo ya ce ya ibrahim ga tanyo da agaji zan kashe wannan wutar kafin kaje zan saki ruwa ya kashe wutar sai ce ubangiji ne turo ka sai ce a'a ni zan taimake ji ba na so da ke taimakon ka Allah ya fi kowa sanin halin da nake ciki an fahimta to shine Allah yake faɗa wa manzon Allah da sahabbai da dukkan masu imani wa man nasru illa min indillah ita nasara agun Allah take kaɗan masu imani ke su jirinjayi masu yawa marasa imani kan min fi'atin kalilatin galiban fi'atan Allah ce kam suka ce lil adad da yawa adadi kaɗan kan min fi'atin kalila da yawa runduna 'yar kaɗan mai adadin mutane kaɗan galabar fiyatan kathira za ta rinjayi runduna mai adadin mutane da yawa amma Allah ce bai izinin Allah da izinin Allah yake wannan wallahu ma asabiri Allah kuma shine tare da masu haƙuri kuma asbabun nasr shine at-ta'a wa tafawidul amr ila Allah daga cikin abubuwan da yake sa musulmi su samu nasara shine da'a ga Allah da kuma fawwala wa Allah al'amarinsa an fahimci wannan wannan su ne asibabun nasir yasa umar ɗan kattab radiyallahu anhu yake cewa in ya tara runduna zai tura su yaƙi a lokacinsa sai ce innakum la tantasiru na bilkasar ila adadi ul'udan cewa ku ba wai ana taimakon kuma ne wajen yawanku da makamanku inna ma tantasiru na lila'atina billah wa ma'asitil adu li rabbi muna samun tanyo da agaji wajen yawa ubangijinmu da'a su kuma abokan adawarmu suna saba wa Allah he Allah ya taimake mu a kansu fa'iza ta sawai na fil ma'asiya idan mun yi kafaɗa da kafaɗa da su wajen saban Allah fan nasr bil aqwa haisu la yujidul atqa to nasara tana ga mai karfi da yawa a lokacin da ba a samu tsoron Allah ba an fahimci wannan ashe dalilin da yake sa musulmai samu nasara a yaƙi ashe da'a ga Allah da fawwalawa Allah al'amarinsa abin da yasa ake rinjayar waɗancan ɓangaren a yaƙi saƙon Allah da kuma rashin baiwa Allah matsayi irin nasa an fahimci wannan amma a duk lokacin da musulmai su ga masu saɓo masu shirka masu bidi'a masu kaza masu kaza to babu shakka in an gwabza sai dai mai yawa ya ci nasara sai dai wanda ya fika ƙarfi ko fika makami ya ci nasara an fahimci wannan amma dalilan samun nasara a gun Allah shine da'a da takawa da'a da takawa da kuma fawwala wa Allah al'amarinsa an fahimci wannan to wanda ke sa sahabbai da yawa suke samun nasara a gurin donar kafirai da yawa wa man nasru illa min indillah ita nasara daga Allah take inna Allah azizun hakim Allah ta'ala mabuwayi ne mai hikima fa fihi tanbih ala anna alwajib ala almuslim malam abubakar muhammadu gumi yake cewa allah ta'ala ya masa rahama a cikin wannan akwai tambihi akwai faɗakarwa cewa wajibi akan musulmai allah ya tawakkal ila allah kar su dogara akan kowa sai ga allah kar ku dogara da yawanku kar ku dogara da ƙarfinku kar ku dogara da kaza da kaza da kaza a'a ku dogara ga allah kawai fi jami'a hawalihi musulmi ana so ya dogara ga allah a dukkan al'amarinsa ba ma a yaƙi ba a dukkan al'amarin ka dogara ga allah wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah ya kamata ku dogara matakar kuna da imani wala yusik bi ghairihi karka damfar da wani Allah domin igiyar ba inda za ta je dukkan wanda ba Allah ba karare ne fa inna Allah ta'ala bi yadihi bi yadihi adhuf wal i'ana nasara da tanyo daga tana hannun Allah taimako da agaji iya ga Allah wa kullu ma tahasilu min zalika mislul anfal fa huwa lahu wa lirasulihi to duk abin da ya faru na fai'i na samun ganima daga yaki to iya nan ga Allah ga manzon Allah ma'ana Allah ya ce ga yanda za a yi manzon Allah kuma ya raba an fahimci wannan an-nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim na'am aya ta gaba malam إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام Allah ta'ala ke cewa a wa ma ja'ala ila bushra lakum iz iz iz yi- iz yugashi kumun nu'as iz yugushi an karanta da yugushi a fi'ilin ya zama ma- a, al-fi'ilul ladzi lam yusamma fa'ilahu kenan yugashi kamar kuma fi'ili ne wanda fa'ilinsa an yi sitir din sa an boye shi ma'ana iz yugashi kum an-nu'as min Allah ko kuma iz yugushi kumullahu ni'as a lokacin da Allah ta'ala ya saukar muku da annu'as annu'as shine annawmul ladzi annawm ghairu saqil baccin da bashi da nauyi kasina kamar gengedi shine annu'as to daga cikin a, asbabun nasr a yakin badar sahabbai ga su a tsaye a fagen yaki ga rundunar kafirai ta tunkaro su amma kuma sai Allah ya sa musu gingiri domin wani albishir da kuma Allah ta'ala ya ƙara kwantar musu da hankali ka san ko a yanzu kaga mutum iya gingiri ba mamaki inda ya ba wuya ya sha ba to ba mamaki hankalinsa a kwance ke ko ba gaskiya ba da wahala wanda hankalinsa ke tashe gingiri da wahala to amma domin Allah nasarar da gare shi take kuma ba da nutso da gare shi yake ga makamai a hannun kafirai sun linka su amma kuma sai Allah ya sanya wasu haɓar gengedi ga makami amma suna gengedi domin wata irin baiwa da wata irin iko daga Allah subhanahu wataala a fagen yaƙi a yaƙin da ake ganin kafirai sun linka ku sama da linki uku kuma Allah ya sanya muku gengedi to babu shakka wani ita ma alama ce ta nasara iz yugashikum nu'as a amanatan min wanda ya zamanta wata nutsuwa ce daga Allah al'amnu min Allah kenan Allah ta'ala ne ya sanya muku nutsuwa da ya saukar muku da gengidi kuna gengidi a filin yaki a Abdullahi dan Mas'ud yake cewa annu'asu fil qitali amanatu min Allah gengidi a fagen yaki wata nutsuwa ce daga Allah amma wa fis salati waswasatu min ash-shaytan amma kana gengedi daga kana sallah kana gengedi to dan dan maso yace wannan zungure shi dan ne kuma amma gengedi a fagen yaki wata nutsuwa ce Allah yake sawa bayinsa amma kuma gengedi a sallah yace waswasa min shaitan wata waswasi ce daga shaitan wannan maganar Abdullahi dan Mas'ud ce Allah ta'ala ya kare da shi wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma kuma Allah ta'ala ya saukar muku da ruwa daga sama bayan ga gengedi alaman nutsuwa alamar nutsuwa ta bi kuma ga ruwa iya sauka daga sama an gane ko wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an Allah ta'ala ya sauko muku da ruwa daga sama li yudhhirakum liudahirakum wannan ruwa ya zama sanadiyar tsarkakarku min al-ahdasi wal janabat daga hadasi da kuka yi da kuma janaba da ta same ku a fagen yaki kuma wannan imamul bagawi yake cewa da suka samu wannan gengedin har bacci ya dauke su to shedan sai ya zo ya sanya wa ansu ya sanya musu mafarkai da iyalansu har janaba ta same su kafin Allah ya sauko ruwan domin yana so su kasance cikin najasa ya zama to an zo za a yi sallah amma a galabiya su ba su da tsarki to shedan ne ya kayyana musu wannan da kuma Allah yake so ya dirmuza hansin shedan a ƙasa sai Allah ya sauko da ruwa kuma sun yi mafarkin da yawan su janaba ta same su kuma sai ga ruwa shine Allah ce li dahirakum bihi domin Allah ya tsarkake ku daga wannan ruwan minal janabati wal ahdath daga janaba ta samu an su daga cikinku da kuma ahadas abinda aka yi na bayan gida ko fitsari ko abinda ya kama da wannan Allah ya sauko da ruwa domin hakan ta faru kuma domin ƙasar ta yi sanyi ku samu jin daɗi a fagen yaƙi ƙasa ta yi sanyi kuma Allah ta'ala ya sanya ƙasar ta zamto ta zamto ya hore muku ita wancan ɓangaren kuma ɓangaren da kafirai suke sai Allah ya sauko da taɓo a gun ruwan sai je musu da laka da taɓo tsayuwa da tafiya ta gagare su a ɓangaren masu imani kuma Allah ya sauko da ruwan ya zama ta nutsuwa da kwanciyar hankali ƙasar ta musu daidai yadda suke su an fahimta ƙa'idar wa man nasaru illa min indillah asbabun nasru min Allah idan Allah ya so ya halakar da mutane to abin da baka zato ma sai Allah ya amfani da shi halakar da mutum idan Allah yana so ya kawo ƙarshen mutum sai ya yi amfani da abin da a ganin ido bai isa ya yi komai ba sai Allah ya amfani da shi ya halakar da mutum ko ya kawar da mutum ko ya batar da mutum ko a dishe ta tasirin mutum gane marus wanda ya zo ko abarhata wanda ya zo zai rushe ka'aba suka hawo giwaye ba ma dokuna ko raƙuma ba aka zo da alfahari da isa da ƙafa ba za a rushe ka'aba a lokacin Allah ya turo da tsuntsaye tsuntsu gashi nan iyayen wasa sama ya zo dinga jefa musu ba mabamai daga jahannama gaba ɗaya suka ƙone fajalon ka asfi ma'akul shi shugaban nasu an ce sai da ya koma kamar zai koma gida sai allah ya turo mai sauro sauro wannan ya fada hancinsa shi ne sanadiyar halakarsa mutumin da ya hau toron giwa da makamai zai yaƙi kuma sauro ya zo ya kashe shi wa man nasaru illa min indillah Allah iya amfani da abubuwan da ba ka zato da tsammani sai ya aiki a kansu an fahimci wannan Allah ta'ala shi ne mai iko a kan kowa kuma shi ne wanda yake dakusar da hasken kowa idan ya so saboda ka wannan iya cikin ƙa'ida ta tauhidi mu fawwala wa Allah al'amarinsa Allah ta'ala iya amfani da wa'ansu bayinsa wajen ci da addinin musulunci gaba Allah iya amfani da wa'ansu halittunsu wajen dakushe kaifin abokan adawar musulunci ga fir'auna ruwan da yake zuwa yake zama a bakin ruwan yake nishadi yake shan iska a bakin ruwan to a ruwan Allah ya halaka sa kuma wannan ruwan shine sanadiyar halakar fir'aun ruwan da ajiya da shekaran jiya nan ne gun yawon shakatawarsa an fahimci wannan da kyau ko saboda ka asbab wanda Allah zai amfani da wajen kauda dan adam suna da yawa ana ganewa an yusibakum Allah bi azabin min indi aw bi aidina ko Allah da kansa ya amfani da kansa ya kawar da mutum ko Allah ya amfani da musulmai ya kawar da mutum ba abin da Allah bai iya ba Allah ta'ala yake cewa a iz yughashikum nu'as amanata minhu wa yunazzilu lakum minas sama'i ma'an liyudhhirakum domin Allah ta'ala ya tsarkake ku wa yuzhib ankum murjiza shaytan domin Allah ta'ala ya kori dattin shaytan da gari ku wannan ruwa idan ya sako duk wani waswasi na shaytan da waccan janaba da ta same ku wannan saukar ruwan zai sa ku wanke ta ana ganewa fasarar sayri fiha mutbi'an fa amkana lil muslimina as-sabq ila al-ma min badrin wa nuzulihi alayhi kuma da Allah yayi ruwan a gefen badar din sai Allah ya tara ruwan a wani a wani kwari sai musulmai suka je suka mallaki wannan ruwa su waɗancan kafirai suna cikin tabo tafiya mata ga gare su musulmai suka je suka mallaki ruwan suka zanta ya zama to kamar garkuwa a gare su waddakaru ma'an kasir min ma'il matar wata daharu wace rabu suka dinga tsarki kuma suna shan wannan ruwa su yi tsarki da hi su yi wanka su sha amma kuma su waɗancan kafinan babu ruwan da za su sha wannan shi ma iya cin asababun nasu wanda Allah ta'ala ya sako da ruwan nan domin musulmai su samu nutsuwa ya zama kadara a gare su ya wanke musu datti da janaba ya zama to ƙarin samun nutsuwa waɗancan kuma ya sama damuwa gare su waliyar bita ala ƙulubiku bin nasri wal'au domin Allah ta'ala ya yi riko da zuciyarku game da yakin ku tabbatar Allah zai taimake kuma Allah ta'ala zai ba ku agaji bil yaqini was sabr wajen yaqini da kuma haƙuri wa yusabbita bihi al-aqdam kuma Allah ta'ala ya tabbatar da digajiganku ga mala'iku ga saukan ruwa ga bacci ga gengedi kaga ai Allah ya tabbatar da digajigan su a ciki ai wa yusabbita bihi al-aqdam Allah ta'ala ya tabbatar da digajigai li'anna al-ma' idza nazala 'ala ar-raml jamada idan ruwa ya sauka akan rere ko yashi sai ya daskare wa sahala al-mashi alaihi sai a samu saukin tafiya a kansa walam ya baka fiye gubar ko babu tsoro a lokacin wa kullu haza mimma ya tabayyana annan nasru inma huwa min Allah wannan kuma zai ƙara tabbatar da kan cewa nasara nan daga Allah take Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu nasara a dukkan inda muka dosa da amma aya ta gaba
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان
Allah ta'ala ke cewa iz yuhi ka ƙara tuna musu iz yuhi rabbuka ilal mala'ika a lokacin da ubangijinka ya wahayi zuwa ga mala'iku wannan wahayin malaman tafsiri sun ce zai iya zama wahayi na ilhama Allah ya sa musu abin a ransu ya ce ga yadda za ku yi ga yadda za ku zai iya yiwa kuma Allah ya turo mala'ika jibril ya sanar da mala'ikun abin da Allah ta'ala yake so an fahimci wannan wani shi ne alwahayu ɗin domin alwahayu iya zuwa da siga da yawa a cikin alkur'ani iya zuwa da sigogi daban da makamai da ayu suke bayani to allah ta'ala ya ce ya yi wa mala'iku wahayi izi hui rabbuka ila mala'ika an rawaito cewa nazara jibril fi hamsu mi'a mala'ika jibril ya sauka da mala'iku guda 500 wa mika'il fi hamsu mi'a fi suratul rijal على خيل عليهم ثياب بيض وعلى رؤوسهم أمائمهم بيض sun sauka da surar mutane akan dawaki da fararen kaya da fararen rawani a kansu ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai mazan Allah ke cewa ya abbakar a taka nasarun min Allah nasarar Allah ga hita zo ta same ka nasara daga Allah ta same ka haza jibril har ke cewa ga wani can wancan jibril ne a siga ɗan adam ɗin iyakan doki amma manzan Allah ya gane shi ce wancan jibril ne aka zabi ana farisihin ya ƙudu ga yacin ya riƙe ragamar dokinsa iyajensa iyajensa iyajensa warawa an abi usaid malik bin rabi'a akwai abi usaid sahabi ne har ma ya makance kafin ya mutu malik bin rabi'a qadi shahida batar ya halicci yakin batar annahu qala ba'da ma zahaba basrihi bayan ya tsofa ganin sama ya tafi ya ce laukuntu ma'akum aliyau da dai ina cikinku a yau ke faɗawa ‘ya'ya da jikoki da ina cikinku a yau bi badarin je gunda aka yi badar an gane ko? ƙala ba da ma za haɓa basiri laukuntu ma'akum aliyau mafi badarin wa ma'i basiri kuma a ce ina tare da gani na ina gani la'araitakum ash-sha'bi alladhi kharajat minhu al-mala'ika wallahi da na nuna muku sakon da mala'iku suka sauka na ga sangon manzon Allah ya nuna mana go ya ce ta can barin ta nan mala'iku za su sauka ka san mala'ika sahabbai suna da rike magana da manzon Allah ya faɗa musu yace da dai ina gani kuma za mu je gun badar da ku a yanzu da na nuna muku gun da mala'iku suka sauka kamar yadda manzon Allah ya nuna mana sallallahu alaihi wasallama izi yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum Allah yace ina tare da ku bil auni wan nasr ina nan tare da ku zan taimake ku zan baku nasara izi yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitu alladhina amanu ku karfafi masu imani ku ƙarfafe su ku sanya musu nutsuwa ku sanya musu kwanciyar hankali ku dinga abin da zai samu su nutsuwa da kwanciyar hankali shine fasabbitul ladina amanu ku tabbatar da digadigan masu imani kar su samu irtirabi kar su ra- samu karaya bil i'ana wat tabshir ku dinga taimakon su kuma kuna musu albishir kuna cewa nasara daga gare ku take nasara daga Allah zai taimake ku an fahimta nasara daga Allah take zai kawo muku ita shine annima akum fasabbitul ladina amanu sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba Allah yace zan jefa tsoro a zukatan kafirai kaga shi ma wannan asbabun nasr ne can ga ruwa ga gengedi ga saukar mala'iku ga kaza ga kaza nan kuma za a jefa tsoro a zukatan kafiran kasan shi ma wata lago ne da ake samun nasara a yaki ko da yakin cacar baki ne a tsorata a tsorata abokan gaba shi ma wannan alama ce ta maki da ta yaƙi an gane ko alharbu kudu'a haka manzan Allah ya ce shi yaƙi ɗan zamba ne wayo aiki akwai dabara a yaƙi ah ba ku ko 'yan siyasa ba ma za a biya wannan ya sai fom za a biya wannan ya sai fom sai an je gun firamare election sai wani ya tashi ce na janyewa ne kaga wani ana so a tsorata abokin gabansa ne ana so a tara mai ruwa a ciki wani ma ya taso kaza kaza na janyewa ne wani ma ya taso ya taso ce na janyawa ne wannan ana amfani domin a karye lagun abokin gaba ne an fahimta to sai Allah ta'ala ke cewa iya jefa tsoro a zukatan kafirai domin su karaya ya ƙara zama ƙarfin gwiwa a gun masu imani an fahimta ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi nusirtu bir ru'b masirta shahrin ni an taimake ni da tsoratar da abokan gaba tsawon tafiyar wata guda idan manzan Allah iya nan za su haɗa da abokan gaba a gwabza yaƙi tafiyar wata guda to tun da kamar nan za a fara samun tsoro a zuciyarsu wannan kuma mu'jiza ce irin mu'jiza da Allah ta'ala yake biya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba Allah ya ce za mu jefa tsoro a zukatan waɗancan kafiran mu sa musu tsoro da firgici ga su sama da dubu ne amma ga sahabai 300 da 'yan sha amma sun tsorata su ganinsu da motsinsu da kabbararsu duk sai ya tsorata su ga su yawa ne suke da shi amma yawan bai amfana musu komai ba wannan kuma duk wanda ya karanci yaƙi a asalo na addini akwai irin wani abubuwa Allah iya amfani da wa'ansu abubuwa domin cinkusa tsoro a zukatan abokan gaba ba tare da musulman ma sun san irin yaƙin da Allah yake musu ba Allah ta'ala yake cewa fasabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba fadribu fawqa al'anaq Allah yace idan kun je za a fara gwabza yaki to ku dinga saran al'anaq fawqa al'anaq saman wuya ikrima yace ai ar-ru'us kenan yani huwa a'la al-unq ku dinga saran wuyayensu kai kawunansu domin shine fawqa al'anaq shi kuma imamu dahak ya ce ai fadribul unuka faukaɗin sila ce abinda Allah yake nufi a sare su a wuyayensu kamar ya kawo istishhadi ayan cikin surtu qital wanda Allah ta'ala yake cewa fa iza laqitumul ladina kafaru fadaraba riqab لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم
Allah ta'ala ke cewa fa iza laqitumul ladina kafaru idan kun yi arba da ku da kafirai an hada za a gwabza yaki fadrabar riqab Allah ya ce ku dinga saran wuyayensu hatta iza askantumuhum har sai in kun jika ƙasa da jinanansu al-iskan shine al-qasl al-qatlu zari'a kamar da imamu zamakshari ya faɗa cikin alkashaf shine a al-iskan kenan a jika ƙasa da jinanansu ƙasa ta runu ta yi jajajir daga na kuma shiddul wasan sai ku tsananta kawon bursunonin yaƙi fa imaman nan ba da imati da ko ku aminta da su ku sake su bayan ƙasa ta zauna lafiya wa imafi da ko ku ɗora musu jiziya su bayar hatta ta za alharba a wuzarha ana nan ana nan har yaƙi ya ajiye makamansa ma'ana a samu nasara muƙima da'ima a gun masu imani an gane da ke ko shi ne fashidul wasal hatta iza a wannan wanda Allah ta hatta tar azalika walau sha Allah wannan lan tasara minhu haka Allah ya so zalika ismul ishara ne walau sha Allah lan tasara minhu da Allah ta'ala ya so da ya ba su nasarar ai da ya ba su nasarar amma Allah bai so ba qa'idar wa man nasru illa min indillah ita nasara ba agun kowa take ba sai Allah to Allah ta'ala ke cewa a fadribu fawqa al'anaq idan kun hadu da su kaga nan wani takanis Allah yake koyawa musulmai idan an je wajen yaƙi to ga inda za a fara duka ga inda za a harba in tsara ne ga inda za a tsara domin a nan iya dabda zuwa ga ajalinsa iya dabda yi ƙasa za a dinga duka mutum a jiki ko kafa ko baya ko ina ne shanye amma duka a wuya a galibiya ba a shanyewa ballantana kuma tsara da takobi sai Allah ta'ala ke cewa fadribu fawqal anaq watribu minhum kull banan banan atiyatu imamul atiya al atiyatul abarashi ɗaya daga cikin ɗaliban Abdullahi dan Abbas yake cewa ani kulli kulli mufsalin mafsalin kullu mafsalin kowace gaba ita ce banan ku dinga saran wuyayensu da gabbai gabbai nasu kuma an fahimta shi imamu laɗi haka ya ce ɗan abbasu kuma ya ce ya ni al'adaraf albanan sai ce al'adarafu a asabiya nan yan yatsun hannu ku dinga tsarin yan yatsun hannayensu da ƙafafuwansu adarafu le daini wa rijilai ne yan yatsun ƙafa da yan yatsun hannaye bayan an bigi wuya kuma a daki yan yatsun hannaye an fahimta wannan shine fassar abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kare da shi to kun ga wannan akwai hikima ta neman samun lagu da cin nasara agun abokin gaba babu abin da yake rike makami har ma sababinsa a ci nasara agun dan adam gaman hannu in ma bindigar ce hannu ne zai rike in ma sandar ce in ma takobin ne in ma wane ne in ma kwari da bakaɗin ne hannu ne mai rikewa to idan hannun aka doke shi ba kwari da bakan ta zama rabon mu kenan bindigar ta zama rabon mu kenan saboda ka daga cikin takanis akwai dukan hannun abokin gaba a biki hannun hannun ya kasa rike makamin ba zafin da zai je kasa rike makamin sai ya zama to a kashe ci ruwan sanyi ko a kama ya zama sanan yaki to shi yasa Allah da kansa yake koyawa musulmi yaki in an je ga inda za a doka ga inda za a doka akwai imamul ambari ɗaya daga cikin magabata yake cewa ma kanatil mala'ika ta'alamu kaife yaqtul adamiyun mala'iku ma kansu ba san yaya za a kashe dan adam ba sani ba fa alimahu Allah azza wa jalla sai Allah ta'ala ya sanar da su an fahimta tunda ya ce asaru ya kuma abigi hannu wannan sune asbabul qatl wanda kisan iya zuwa nan da ina haka ta faru Allah ta'ala yana cewa wal yarbida ala qulubikum wal yusabbita bihi al aqdam إذ يهوي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب على الخوف فاضربوا فوق الأعناق أي الرؤوس واضربوا منهم كل بنان أطراف الأصابع ku dinga bugun yan yatsun hannayensu da kafafuwansu wannan zai sa su yi ƙasa kuma zai sa su faɗi da wurkuci nasara a kansu na'am aya ta gaba da zalika bi annahum shaqqu allaha wa rasulahu ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك wannan suka ce ismul ishara ne ai ana ishara kan abincin da ya faru tun lokacin da Allah ce iz tasagi suna rabbukum fastajaba lakum daga can da ayoyin da suke biyo baya sai Allah yake cewa zalika ko kuma zalikal azab da Allah ce fadribu fawqa al-araqi wadribu minhum kull banan a sari wuyayensu a doki hannayensu to sai Allah ya ce zalika wannan azabar alwaqi'u bihim wanda ta sauka a kansu bi annahum shaqu Allah wa rasula ay zalikal azabu sababuha shaqu Allah wa rasula abinda yasa diya wannan nasu da makaman nan nasu aka turo mala'iku suka lallasa su musulmai suka ɗanɗana musu aya a hannu ba komai ba ne ya sa domin sun saba wa Allah da mazan Allah ko sun cutar da Allah da mazan Allah an gane da kyau ko cutar da Allah cutar da manzan Allah ba a sha ba a wanyewa lafiya ga Debora da ta cutar da manzan Allah tun a duniya Allah ya fara ɗanɗana mata azaba aka ƙona ta da wuta can shekarun baya ga gidan oka a Kano shi ma ya yi wa manzan Allah ɓatanci shi ma bai je ko'ina ba aka kai shi a ƙone shi ga shugaban ƙasar faransa da ya bari aka yi wa manzan Allah ɓatanci a ƙasarsa to talakan talakan talakansa ana tare zai wanke shi da mari suna cikin sufafawa a duniya su biyar har a faransa na ciki shugaban ƙasar faransa iya tsaye iya jawabi wani talaka zai kwaje shi da mari ya kunyata shi a idan duniya yanzu ko kansalan unguwar hukamara a sai dpo ya zo ya tafi da kai ko ba gaskiya ba ne to ya mari shugaban kasa kuma ya mari banza ya kwana lafiya bi annahum shaqullah wa rasula domin sun cutar da Allah da manzon Allah cutar da manzon Allah ba a wanye wa lafiya wani marubuci yana rubuta cewa wallahi idan kasa ana yi wa manzon Allah batanci kuma a ce duk musulmin kasar sun yi shiru sun kame baki ba abin da suke cewa ko kuma a waye gari a rasa musulmin duk sai kafirai a duniya suna yi wa mazan Allah batanci ya ce wallahi sai Allah ya turo dabbobi sun karya mazan Allah yancinsa har ya ba da misali ya ce akwai wani wani mai bin addinin yahudu wataran ya sa tawagarsa a gaba iya ta batanci ga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam to ya zo gun taron da kare a hannunsa sai kare yake ta tsalle yake ta tsalle a hannunsa ke wa'ansu masu hankali daga cikin yahudawan suke cewa da shi abubuwan da kake faɗa ne fa wannan karin yake ta tsalle fa ya ce a kai wannan karin mai sani ai ba haka ba ne da ya ci gaba ya ci gaba da yi wa mazan Allah bajanci karen da ya fuske daga hannun sai zai cefa makogarin sai kai shi wannan tarihi ya tabbatar da an yi wannan dabba ta ji ana yi wa mazan Allah batanci ta ce ba za ta bari ba ashe wancan karin ya fi an so daga cikin shugabannin musulmai a yau tunda suna ji ana yi wa mazan Allah batanci ko magana ba za su yi ba ko magana ai muna nan mun dinga fadar wannan la sai kun dawo kun yara wallahi a minbari da gunta alimu wallahi sai mun fada ba yanda za ku yi da mu wallahi aiwa manzon Allah batanci a ce ba za ku ba za ku yi magana ba dan sai an kashe wata arniya za ku zo ku dinga cewa ya dau doka a hannu ku cikawa mutane surutu a rediyo da jaridu kuma recently an yi wannan ba da da kashe mana wata yar uwa a Anambra da ƴaƴanta uku amma ba ma ba ma bakin wanda kaje yi magana a cikin su ba wanda yi magana ya ce an ɗauɗe ku a hannu sun shiru domin suna tsoronsu ne a ta kashe nahu suna tsoronsu ne wannan shi ne maganar kawai sau da ka in an taɓa manzan Allah da mu bari a taɓa manzan Allah wala ƙwara mu ƙari wannan shi ne ƙa'idar musulmi kuma shi ne ƙa'idar ahlus sunna kuma duk wani wanda za a taɓa manzan Allah iya da yanda zai yi ki Allah kai mana maganinsa duk abin da ya dogara da shi akan wannan matsayin Allah ya zame kujera Allah ta'ala ya taɓar da shi Allah ya rasar da shi a cikin al'ummar musulmai Allah ya mayar mana da madadinsu masu san manzan Allah da kishinsa amma babu taɓewa ai babu hasara a gun musulmi a ce an taɓa shugaban halitta ko magana ba za ka iya yi ba wannan wani irin wuri ne ake da shi a cikin musulmai mu ne 75 zuwa 80% a wannan ƙasar musulmai su ne kashi 80 a wannan ƙasar amma kashi 20 ba ma talakawan musulman a shugabannin musulman su ne suke jin tsoron wancan kashi ashirin shugabanni masu ragama a hannunsu an fahimci wannan saboda ka wannan hasara ce ba karamar hasara ba ce to Allah ta'ala ya ce an ɗanɗana wa kafirai azaba an sare musu yayu an sare musu gaban hannaye sai Allah ya ce bi annahum shaqullahu wa rasula domin sun cutar da Allah sun cutar da manzon Allah sun saba wa Allah sun saba wa manzon Allah sai Allah ya turo da mala'iku mala'iku aka turo fa su taya manzan Allah yaƙi su taya manzan Allah yaƙi shaƙullah wa rasula wa man yusha igillah wa rasula duk wanda aikinsa kullun cutar da Allah da manzan Allah saba wa Allah da manzan Allah sai Allah ce fa inna Allah shadidul iqab wallahi duk abin da suka gani a duniya la'ada ce azaba mai radadi tana lahira duk abin da aka yi wanda yawa manzon Allah batanci a duniya wallahi bai kai la'ada ba bai kai la'ada ba tunda Allah ta'ala ya ce azaba mai tsanani tana can lahira wa man yushaqiqi Allah wa rasulahu fa inna Allah shadidul iqab sai Allah ya ce zalikum fazuqu ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار zalikum Allah ya ce gashi nan abinda kuke gani ismu ga wannan abinda Allah ke nuna muku wannan azaba fa zuquhu ku dandane ta ayyul ayyul kufar bid dunya ya ku wannan kafiri ma sabawa Allah da manzala tun a duniya ku fara dandanon azaba ga tana wa anna lil kafirin azaban nar kuma su kafirai suna azabar wuta fil akhirah al akhirah kaga wannan ne zai tabbatar da kan cewa duk wanda ya mutu a kafirci to kuma sauta tunda Allah ya ce zalikum fa zuquhu wa anna lil kafirin azaban nar mutam Allah ta'ala ya yanke hukunci wa zalika li ba'li fusaqul muslimin har ma wa'ansu daga cikin fasikai daga cikin musulmai ka katil mu'min kamar wanda yake kashe mu'mini haka kawai to shi ma Allah zai masa azaba wazunat da mazinata idan basu tuba ba wal mutumi al da mashayin giya to idan basu tuba suna da azaban nan illa innahum la yajumuna fiha sai malice su da su fusaqul muslimin ba za su dawwama a cikin wuta ba kama fil hadis kame da sun hadis an fahimta amma su kafirai wuta khalidan mukallin ila qiyamisa amma fusaqul muslimina masu kisan kai mazinata mashayin giya masu aikata kaba'ira matakar ba su tuba ba to su ma suna da raban dandan azabar wuta a lahira Allah ta'ala ya tsare mu ya kuma tsare mana imanin mu za mu tsaya anan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana idan mun tashi mako mai zuwa za mu tashi wata gaba mai mahimmanci wanda tana cikin abubuwan da Allah ta'ala ya sanya su saba'ul mabigat guduwa a wajen yaƙi ba tare da dalili ba Allah ta'ala ya taimaki mai mana albarka ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu ya sa mu yi lafiya ko mu gama da wannan rayuwa lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya shiga cikin al'amarinmu abin da ya fi ƙarfinmu Allah ta'ala ka yi mana maganinsa mahaifanmu Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu ya sa aljanna ci mako musu muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu damuna mai albarka ya saukar mana da ruwa daga gari shi Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah muna roƙonka ka ba mu ruwa daga gare ka mai albarka Allah ka sanya wa damunar mu albarka ya Allah muna roƙon Allah marasa lafiyar mu gida da su Allah ka ba su lafiya akwai wata baiwar Allah dabda ta huwa ta masallaci aka sanar da ni ba ta da lafiya calcium iya damunta sai an daga ta ma take tashi to muna roƙon Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya muna ƙara addu'a ga marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya akwai dan uwa malam Ibrahim Musa wanda ya samu karaya a kafadarsa sanadiyar wani tsautsayi da ya same shi muna ƙara masa don Allah ya ba shi lafiya Allah ya saka fara yake yi Allah ta'ala ya kama ya sauki da abuwa daga gare shi muna ƙara addu'a ga sarkin Hausa na Gabuka shi ma Allah ya ba shi lafiya mamatanmu Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu malamanmu Allah ta'ala ya riko da hannayensu muna ƙara addu'a gare mu ga 'ya'yanmu da mu kanmu Allah ya shirya mu tafarki madaidaici duk wanda ya zo wannan masallaci Allah mai da shi gidansa lafiya bukatun muna alkhairi duka Allah ta'ala ya biya mana akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa shi ma ya ce mu sashi addu'a iya neman wani aiki ne wanda abin ya matso kusa da shi to muna addu'an Allah ta'ala ya ƙara so da shi hannunsa kuma ya sa masa albarka da shi da dukkan masu bukatu irin nasa nema ina da bukata a gun Allah ku ta yana addu'a za ku yi ko a to da Allah ku taimake ni ku taya ni addu'a Allah ta'ala ya biya mana gaba daya ya sa mu lafiya mu gama lafiya mutu da imani akwai wata sanarwa ko ina abu magana Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana ya maulana innaka antal ghafurur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم